إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna ashirin ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo sha bakwai ga watan bakwai dubu biyu da sha hudu. Za mu tashi Sura ta hamsin suratul mursalati sura ta saba'in da bakwai sura ta saba'in da bakwai a tartibin sauka alƙur'ani ko tartibin jerin surorin alƙur'ani daga suratul fatiha zuwa nan ita ce sura ta saba'in da bakwai ayoyinta hamsin adadin kalmominta ɗari da tamanin da ɗaya adadin huruffanta 815 kuma wannan sura ta sauka ne a makka duk da akwai arwaito daga ibn abbas da malam qatada da muqatil cewa akwai wata aya ɗaya rak a kusa da ƙarshenta ita ta sauka ne a madina amma ƙauli rajihi dukkaninta suro ayoyin nan nata guda hamsin duka a maka suka sauka abinda wannan sura take koyarwa shine arkanul iman rukunan imanin nan guda shida an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadar khairihi wa sharrihi sannan tana tabbatar mana alqur'anu akhbaruhu sidqun wa ahkamuhu wa adalun shi alƙur'ani abu biyu ne a cikinsa akwai labarai akwai hukunce-hukunci shi sa Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala as-sidqu fil akhbar wal adalu fil ahkam amma abinda wannan sura ta fi mai da hankali a kansa shine al-ba'th wal jaza'u tashin alkiyama da kuma bayar da sakamako ‘yan aljanna su yi aljanna ‘yan wuta su yi wuta wannan ya sa Allah ya rantse da wasu abubuwa guda biyar a farkon wannan sura kuma jawabul qasim ɗin shine tabbas alƙiyama sai ta faru to alƙiyama matakai ne guda goma wanda ake so mutum ya kujire a ransa waɗannan abu goman babu wanda za a fasa matakin farko ko matattakalar farko ta lahira shine mutuwa kowa zai mutu to nan ne muka yi ittifaki da fajirai da kafirai da muminai da munafukai da masu gaskiya da masu ƙarya da ahlus sunna da 'yan bida'a kowa ya yadda za a mutu to wani daga nan ya tsaya abin da ya biyo bayan mutuwan a nan ne ake sabawa mu muminai mu musulmi mun yadda da duk abin da Allah ya lissafa din nan bayan mutuwa akwai kabari a cikin kabari akwai tambaya uku man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka daga nan sai istiqrarul arwah fil barzakh tattaruwa da haduwa da tara rayuka a cikin barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun a cikin sharhul aqidatu tahawiyya na izzuddin izz bin abdussalam yake cewa adduru salasatun gidaje uku ne akwai darul duniya akwai darul barzakh akwai darul akhirah akwai gidan duniya akwai gidan tsakiya shine ka mutu baka isa kiyama ba sannan akwai kuma gidan alkiyama sannan akwai alfana'ul kamil shamil li hazal kaun duniyan nan gabaki ɗaya Allah zai karar da ita zai nike ta za ta zamo ba komai it babu komai a cikinta wannan shi ma yana tafi sannan akwai i'adatul khalqi ba'dal fana tashin mutane su dawo yadda suke daram garam kamar yadda wato kama bada'akum kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin sannan akwai al-khuruj min al-qubur lil ba'th wan nushur akwai fito da mutane wa izal quburu bu'sirat idan aka tone kaburbura aka fito da duk abin da ya kunsa a ciki sannan akwai al-hisab za a yi hisabi sannan akwai al-mizan akwai sikelin awo akwai nasbu sirat kafa sirati akwai kantsara wata gada da ke tsakanin wuta da aljanna akwai aljannatu wan nar shine final shine the end da an zo nan sai a ce fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir to kowa sai ya san abin da ya shuka shi ya girba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى يا بودي wannan sura da wawul qatmi مبني على الفتح ما لا محل له من الإعراب akwai surori irin waɗannan a cikin alkur'ani wanda aka buɗe su da rantsuwa irin su wasafati saffa irin su wazzariyati irin su watsuri irin su wannajami irin su wallaili walmursalati wal'adiyati washamsi wal'asari suna nan da yawa waɗanda aka buɗe su da rantsuwa irin wannan to a nan wasu abubuwa ne guda biyar waɗanda Allah ya rantse da su wanda malaman tafsiri wasu sun fassara su duka da mala'iku wasu sun fassara su duka da iska da guguwa mai kaɗawa wasu kuma sun fassara shashin wasu da mala'iku shashin wasu kuma da iska ma'ana tafsirin bai fita daga ɗaya daga cikin biyun nan ba ko dai mala'iku waɗanda Allah yake aikowa ko kuma iska da Allah yake turowa domin tumɓuke waɗanda Allah yake so a tumɓuke ko kuma wata ayoyin shashin mala'iku wasu kuma shashin iska Allah ta'ala ce wal mursalati urfa asalin arsala yursilu irsal yana nufin aike shi da ake samun mursil a samu mursal a samu mursal ilaihim a samu risala mai aike da ɗan aike da kayan aike da wanda za a kai wa aike to Allah ya ce wal mursalati da waɗanda aka aiko su na rantse da su urfan wanda suka zo a jajjere kamar yadda kofatan doki in yana gudu za ka ga da wannan ya ɗauke sai wannan ya zo in kana kallon ƙafar doki in tana gudu za ka ga a jere take tafiya wannan na tafiya wannan dab da dab cikin sauri da gaggawa kuma a jere ga sauri ga gaggawa ga kuma a jere shine ma'anan urful faras irin wannan wato a kafa ta doki a lokacin da yake sukuwa yake gudu to shine Allah ya siffanta ƙarfin gudun waɗanda aka aiko dinnan da wannan iska ɗin ko kuma da wannan kofato na doki a lokacin da yake tsananin gudu wal'asifati daga asfu fal'asifati asfa sannan Allah ya rantse da al'asifat mai sheƙewa mai tsananin tafiya da ƙarfi asfan da ƙarfin gaske an san akwai al'asfu yana nufin iska wal asfu menene war raihan da Allah ta ake ko zal asfi war raihan al'asfu Allah ya rantse da wannan iska mai ƙarfi wacce take kadawa cikin sauri wannan shirati minan nashri annashru yana nufin bazawa da yadawa da kuma watsawa to shine Allah ya ce ya rantse da masu yadawa yadawa sannan falfariqati farqan alfarqu rarrabawa sannan masu rarrabawa rabawa falmulqiyati min alqa yulqi ilqa jefawa ko sakkowa ko miƙawa falmulkiyati da masu jefa ko masu miƙa zikiran ambato uzran domin yanke hanzari au nuzuran ko domin jan kunne da gargadi dama saƙo ko dai ka bi ka tsira ko kuma a yanke maka hanzari ka rasa abin da za ka ce to waɗannan su ne abubuwa guda biyar waɗanda Allah ta'ala ya rantsuwa da su malam ibnu kasir ya ce توقف ابن jarir malam ibn jarir ya kasa yanke shawara a cikin tafsirinsa kan waɗannan abubuwa guda biyar iska ake nufi da su duka ko kuwa mala'iku ake nufi da su duka hal hiyal mala'ikatu shin mala'iku ne walam yurajjih malam imamu ɗabari tare da ɗimbin iliminsa da karatunsa wanda a rayuwarsa gaba ɗaya har ya bar duniya bai yi aure ba yana cikin malamai samari da ibnu taimiyya ma saurayi ne har ya koma ga Allah bai yi mata ba suna nan malamai guda talatin da hudu da malam abu gudda ya wallafa littafi a kansu ya kira shi al'ulama'ul uzzab allazina asarul ilma ala zawaj malamai gwaraza guda talatin da hudu wanda ya samo waɗanda har suka koma ga Allah ba wanda ya taɓa yin aure ba dan ba sa son auren ba ko kuma ba dan suna sukan auren ba ko dan bai kamata a yi aure ba a'a karatu ne ya ɗauke hankalinsu suka ga cewa in ma sun yi amaryar to ba za ta samu lokaci cikakke ba saboda tsabar karatu da ake dandakawa to malam imamu ɗabari yana cikinsu kuma yana cikin wanda ya fara wallafa tafsiri kamil cikakke wanda ya iso zuwa gare mu ya ce waƙata bi anna al'asifa ce asfa amma tare da haka ya ce al'asifa ce asfa da mai sheƙewa sheƙewa ice hiyar riyahu kama ƙala hu ibnu mas'ud yace wannan ana nufin iska a nan ya fassara iska ake nufi amma a ragowan guda hudun ya kasa yanke mala'iku ne ko kuwa ana nufin wato iska ce to shine malam yace fihi arba'atu aqwal akan wal mursalatu urfa akwai maganganun malamai guda hudu ahaduha anna harriyahu yatba'u ba'daha ba'dan ana nufin iska ce wanda shashinta yake bibiyar shashi wacce bata yanke ba wacce ta taho da ƙarfi in ji malam abul ubaid ubaidaini daga abdullahi dan mas'ud da malam aufi daga dan abbas da kuma malam mujahid da malam qatada waɗannan duka malaman tafsiri ne sun tafi akan cewa wal mursalatu urfa ana nufin iska wanda shashinta yake bin shashi sannan fassara ta biyu anna hal mala'ikatu mala'iku ake nufi da al mursalati allati ursilat bil ma'rufi wacce aka aiko ta da sanannen abu wato can da Allah ta'ala ke cewa khuzul afwa wa amur bil urfi kai umarni da sanannen abu urfa anan sai zama sanannen abu a shari'a shine ma'ruf Allah ya rantse da mala'ikun da ya aiko su da sanannen abu shine ayi a bari min amrillahi wa nahyihi da Allah ke cewa ayi kaza a bar kaza in ji malam mai ahadari ya ce waya kifa inda amrihi wa nahayihi mutum ya tsaya inda aka ce da inda aka hana shine malam rahu masruq an ibn mas'udin wa biza qala abu huraira wa muqatil wa qala al-farra'u hiya al-mala'ikatu kun ga an samu malamai na biyu sirrin jayar da mala'iku ne to da yace urfa fa innaha ursilat bil ma'rufi idan mala'iku ake nufi to urfa ɗin ba za a fassara ta da kofatan doki ba a wajen gudu don mala'iku sun fi doki tsananin gudu ko ba za a iya siffanta su da tafiyar doki a jere ba amma in iska ce za a iya siffanta ta da haka da haka anan dole fassaran urfu ta canza kun ga urfu ko dai ya zama wancan na doki ko kuma urfu ya zama minal ma'ruf wa yuqalu tataba'atu ka urfil farasi tataba'at ka urfil faras ta taho a jere kamar yadda kofatan doki yake tafiya wal arabu taqulu yarkabu nasu ila fulanin urfan wahidan mutane sun hau abin doki sun tafi zuwa gawa ne a bisa sukuwa daya idza tawajjahu ilaihi fa aktharu قال ابن قتيبة يريد أن الملائكة متتابعة بما ترسل به mala'iku sukan zo a jere daki-daki da abin da aka aiko su da shi zuwa ga manzanni wa asaluhu min urfil faras asalinsa daga wannan li'annahu ƙarfin mustawin saboda kusan daidai wa daida yake ba'duhu fi isri ba'din fastu'ira lil qaumi yatba'u ba'duhu ba'da sai aka ara wannan ga doki ko ga mutane da shashin su yake tafiya da shashi wa salis fassara ta uku annahumur rusulu ana nufin manzannin Allah ba mala'ikun ba manzanni daga cikin mutane domin Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi kenan akwai manzannin Allah a cikin mala'iku akwai manzannin Allah a cikin mutane su manzannin Allah na mala'iku su ake turowa da saƙo su kawo manzannin Allah a cikin mutane su ko manzannin Allah a cikin mutane su yi da saƙon ga mutane to shine daki-daki kenan to shine yace bima ya'rifuna bihi min bima yu'rafuna bihi min al-mu'jizati da abinda ake sanin su da shi na mu'jiza haza ma'ana qawli abi salih zakarahu zajjaj na hudu anna hal mala'ikatu war rihu a hada biyun gaba daya a ce mala'ikun ake nufi kuma iska din guguwa ɗin ake nufi in ji malam abu ubaida wa ma'ana urfan ya tuba'u ba'duha ba'duha ba'dan wa yuqalu ja'uni urfan yace fal asifati asfa anna har yahu shadidatul hububi ana nufin iska mai tsananin kadawa guguwa mai tasowa da ƙarfi wacce take tumbuke gidaje take tumbuke wato ainihin gine-gine take ɗaukan motoci ka gansu a iska suna tafiya in ji jumhurin malamai na biyu almala'ika in ji malam muslim bin subai malam zajjaji ya ce ta'asifu bi ruhil kafir wacce take guguwa take wuju-wuju da wato ainihin rayukan kafirai wajen danƙasu a kai su wuta wafin nashirati da Allah ya ce wa nashirat da kuma masu yadawa minan nashr annashru yana nufin yadawa alhashru wan nashru a tattara abu kuma a yada shi to shine nan an yi maganganu guda biyar na malamai akan abin da ake nufi da wan nashirat na farko anna harriyahu tanshuru sahaba ana nufin gizagizai iska da suke koro gizagizai kaga girgije yana gudu a sama iska ta kaɗo shi Allah ya ce a kora shi ya tafi guri kaza ya ruwa shine fassara inji Malam Abdullahi dan Mas'ud da jumhuru na biyu al mala'ikatu tanshurul kutuba ana nufin mala'iku da suke buɗe littattafai kowa za a buɗe littafinsa a gabansa ranar alkiyama a yaɗa shi kowa ya karɓi nasa inji Malam Abu Salih na uku as-suhufu tunsharu ala Allah ta'ala bi a'malil ibadi inji Malam Dhahhak wato ana nufin littattafai da za a zube su a gaban Allah ranar alkiyama kowa ga aikin da ya min khairin aw sharrin jimalan dhahak na hudu alba'su lil qiyamati tunsharu fihi al arwah ana nufin tashin alkiyama da za a yada rayuka kowace ganga jiki a mayan mata da ranta wa idan nufusu zuwujat idan dukkan rayuka aka mai da su cikin gangar jikinsu jimalar rabi' na biyar almatsaru yanshurun nabata ana nufin ruwa da yake yada samun 'ya'yan itace da kuma tsirrai jimalan mawarci to sai na hudu falfariƙati farƙa falfariƙat arba'atu aqwal shine malam ibn kasir yace ya'anil mala'ika anan ana nufin mala'ika wala khilafa hahuna فإنها تنزل بأمر الله على الرسل domin tana sauka a bisa manzannin Allah da kuma umarnin Allah fatufarriqu bainal haqqi wal batil sai ta raba tsakanin ƙarya da gaskiya wal huda wal ghayy da shari'a da bata wal halali wal harami ta bambance tsakanin halal da haram وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إنذار إنذارا إلى الخلق فيه إنذار إلى الخلق sannan su kawo saƙo zuwa ga manzanni a cikinsa akwai gargaɗi zuwa ga mutane wa inzarun lahum iqaballah in khalafu amrahu da kuma gargaɗantan mutane in suka saɓawa umarnin Allah to shine falfarika farka أنها الملائكة تعتي بما تفرق بين الحق والباطل قاله الأكثرون ما في يوم ما لمن تفسيري sun tafi akan cewa mala'iku ne da suke zuwa da saƙo wanda ake bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi na biyu ayul qur'an ana nufin ayoyin alqur'ani ita ce falfarika ta farka yana nufin ayoyin alqur'ani farraqat bainal halali wal harami jimalan hasan da qatada da ibnu kaisana na uku arrihu tufarriqu baina sahabi fatubaddiduhu ana nufin iska da take raba tsakanin gizagizai sai ta wargaza shi a sama kowanne ya kama gabansa ya tafi inda Allah ya ce ya je jimalan mujahid na hudu ar-rusulu hakahu zajjad ana nufin manzani al-mulqiyati zikira cikon na biyar masu jefa ambato al-mala'ikatu tuballigu ana nufin mala'iku da take isar da ma hummilat abinda aka ɗora mata minal wahayi na wahayi ilal anbiya'i zuwa ga annabawan Allah wa haza mazhabu bin abbasin wa qatada wannan shine ra'ayin malam abdullahi dan abbas shaykhul mufassirin habrul umma da almajirin sa malam qatada da jamhur na biyu ar-rusulu yulquna ma unzila ilaihim ilal umami na biyu ana nufin manzannin Allah falmulkiyati zikira yana nufin mala'iku da aka ce su kawo wahayi zuwa ga annabawa ko kuma manzanni da aka ɗora musu wahayi su kai zuwa ga al'ummarsu in ji malam ƙutsurubu ji malam ƙutsurubu uzuran au nuzura don yanke hanzari ko don gargaɗi da jan kunne ana cewa uz uzran bisukuni au nuzura ko kuma uzur uzuran aw nuzura uzran aw nuzura wato bi dhammi za'i din kenan to shine Allah ta'ala yace inna ma tu'aduna wannan shine jawabin wannan rantsuwa duk rantsuwan nan guda biyar da Allah ya yi to ga dalilin yin rantsuwar shine almuqsamu alaihi inna ma tu'aduna lawaqi'un abin nan da ake muku alkawari tabbas sai ya faru to a wanne lokaci zai faru fa idan nujumu dumisat idan aka shafe hasken taurari ka ɗaga kanka kaga sama ba ta haske to an shiga wani abu daban wa izas sama'u furijat idan sama aka huda ta aka tsaga ta yau mata shaƙaƙus sama'u bil gamami wa nuzzilal mala'ikatu tanzila wa izal jibalu nusifat idan duwatsu aka niƙe su wa yas'alunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafan لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وإذا الرسل إذا من ظنن الله أكئتت أكسا مثل لوكة تاروا دومن سبايد دا بياني جمد الأمم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم Allah zai tara manzanni ya ce to da kuka kai saƙo ya aka amsa mu fala nas'alanna allazina ursila ilaihim fala nas'alanna al-mursalin Allah ce sai na tambayi manzannin da na tura ku ma da aka turo muku sai na tambaye ku da haka su manzanni sun isar ku kuma an kawo muku kun yi ko ba ku yi ba ya rage naku an dai fita haƙƙinku li ayi yawmin ujjilat ga wani rana ne aka jinkirta tara mala'ikun ko tara annabawan ga wace rana ne aka jinkirta ta ba a tara annabawan yanzu ba aka jinkirta zuwa wata rana to wace rata ce wannan mai ban tsoro sai Allah ce li yawmil fasl zuwa ga ranan tantancewa da bambancewa da ware tsaba daga tsakuwa wa ma adaraka wa kai ya sanar da kai ma yawmul fasl wace ce ranan tantancewa da bambancewa da ware tsakuwa daga wato tsaba wailun bone ya tabbata yauma izin a wannan rana lil mukazzibina ga masu ƙaryata abin da Allah ya ce zai yi suka ce ba zai yi ba Allah ya maimaita wannan so goma a cikin wannan sura wailun yauma izin lil mukazzibin an maimaita shi so goma kowanne kuma zaman kansa yake duk sanda aka faɗi wani abu sai a ce to wanda ya ƙaryata wannan bone ya tabbata a kansa in an faɗi fakara ta gaba wanda ya ƙaryata wannan bone ta tabbata a kansa da haka in ka ƙaryata goman to kana da bone goma a kanka shi yasa take da mataki guda goma kaga mutum ya samu bone goma dama bone a cikin alkur'ani guda ashirin ne da bakwai wailin lil qasiyati qulubuhum min zikrillah Allah ya ce bone ya tabbata ga waɗanda zuciyarsu ta bushe ga barin abatan Allah akwai bone ga masu tauye mudu wailul lil mudaffifin masu tauye mudu mudu anan al-imamu malik Allah ya masa rahama ya ce mudu fa ba sai irin na kasuwa na 'yan hatsi ba rayuwarmu gaba ɗaya da mudu take tafiya akwai mudun karatu akwai mudun zuwa wajen aiki da tashi da in ka je baka je da wuri ba baka tashi da wuri ba ka tashi da wuri akwai matsala saboda mudu bai cika ba an ɗauke ka ka zo takwas ka tashi hudu to in baka je ba wani da fifina ta hau kanka to haka nan ta shiga cikin karatu shi ma an ka zo baka tsage gaskiya ba to shi ma malami wani da fifina ta hau kansa saboda haka ta hau shugaba ta hau malami ta hau ɗan kasuwa ta hau mai aiki ta hau mai magana duk abin da baka sa shi a sikelin shari'a ba to wannan abin wailun ta tabbata akan wanda ya haka wazinu bil qisasil mustaqim Allah ce ku dinga awo da ma'auni na gaskiya wailun lil mudaffifin wailun li kulli humazatin lumaza fa wailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fa wailun lahum mimma katabat aydihim wasu sun ce wailun wani kwari ne a jahannama ana saka dutse kafin ya je ƙasa ya narke amma na ruwa bata inganta ba wailun bone ya tabbata malam asma'i yace alwailu yana nufin alhalak ji malam asma'i wata halaka ce babba in aka ce maka wailun laka summa wailun laka to ana nufin bala'in duka ya hau kanka gaba daya wailun bone ya tabbata azaba ta tabbata halaka damar ya tabbata yawma izin a wannan rana lilmukazzibina ga waɗanda suke ƙaryatawa Allah ya ce alam nuhlikil awwalin shin ba mu ne muka halakar da na farko ba ina na farko Allah ya gama da su thumma nutbi'uhum al-akhirin sannan mu biyar da na baya waɗanda suka zo a baya ma ba mu biyar da su ba a kansu ma'ana Allah bai gama alam alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin sai Allah ce kazalika naf'alu haka muke aikatawa bil mujrimina da miyagu har duniya ta tashi Allah zai ci gaba da murƙushe miyagu ba zai ban miyagu su ta ɗaukan alhakin jama'a da kashe rayukan jama'a da cin dukiyar jama'a da zubar da jinin jama'a da mutuncin jama'a Allah yana kallon su ba kowa yana da ranar ƙarshe alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud allazina jabu sakhara bil wad وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد الله yana jiran kowa ya karaso don haka shi yasa yace inna Allah la yumli lizzalim hatta idza akhadahu lam yuflit Allah yakan yi talala ga wanda yake daukan alhakin jama'a ranar da Allah ya danƙe shi to ba shi da mafita yace la turaddunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama hatta yuqada lishatil jalha min ash-shatil qarna na rantse muku da girman Allah sai an mayarwa da duk mai haƙƙi haƙƙinsa a gaban Allah ranar alkiyama har sai an ɗauki akuya wacce take da ƙaho da ta tunkuyi mara ƙaho sai Allah ya sa a cire ƙahon a sama mara ƙahon a ce tunkuye ta saboda ita ita ba ya wuta ne sai a ce tunkuye ta sai ta tunkuye waccan sai a ce to shikenan kin rama sai a ce su zama ƙasa saboda haka kaga kenan duk mai zaluntar mutane yayi yayi ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama ku ji tsoron zalunci ku ji tsoron ɗaukan alhakin jama'a ku kiyayi kanku da Allah ya isa har sai ka ji mutum yana cewa dai Allah ya isa ce na saba na saba da Allah ya isa ba ni in ci na Allah ya isa me ma'anan Allah ya isa yana nufin hasbunallahu wa ni'mal wakil in ka ci kayan mutum bai da ƙarfi da zai karba ya ce maka hasbunallahu shi bahaushe ya fassara hasbunallahu ne da hausa shine ma'anan Allah ya isa hasbunallahu me kenan Allah ya isa ita annabi ya faɗa lokacin da aka yi masa taron dangi الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم kun ga da suka faɗi wannan Allah ya ce ba wani abu da ya shafe su da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ki yi sanyi ba ƙarara ba ba jaura ba sanyi da aminci a bisa ibrahim hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen laqad ja'akum shi yasa bahaushe ya ce to laqad ja'akum me ma'anar laqad ja'akum fa in tawallaw فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم idan kana karanta wannan bakwai da safe bakwai da yamma annabi yace zaka samu cikakkiyar kariya daga Allah hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai da safe bakwai da yamma ka gwada kuma ka gani na baka bara kyauta eh saboda haka Allah ta'ala yace haka muke aikatawa da miyagu shi yasa yace ku kiyayi abu uku inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum da jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne akan ku wannan haƙƙin jama'a kenan haƙƙin Allah kuma kakka je masa mushriki ko ka je ma kafiri ko ka je ma munafiki in ka je abin ya ɓaci haɗuwar ba za ta yi kyau ba shine Allah ta'ala ce kazalika naf'alu kun ga yi amfani da fi'ili mudari'i naf'alu saboda ai ta yin istimrar a filhal wa filma'al wailun bone ya tabbata yauma izin a wannan rana ta alkiyama lil mukazzibina ga masu ƙaryata wannan abin cewa Allah ne kaɗai mai halakar da waɗanda suke azzalumai macuta na'am alam nakhluqukum ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين Allah ta'ala ce alam na khuluqkum min ma'in mahin shin ba ni ne na halicce ku ba daga ruwa wulakantacce shine digo min alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa shi sa Allah ce mahinu in ka je iziya zaka ga siffan mani in ya bushe wace- me sunansa kafin ya bushe menene warinsa ya ake gane shi ma'ul rajuli wa ma'ul mar'ati ka duba risala ka duba iziya zaka ga siffofin wannan ruwan da aka halicce ka da shi in an sun shi nashi a hanci mahi so da in ba Allah ka bi ba nama ne da tsoka da kashi da bargo kawai tilin nama ne imaninka da tauhidinka da aqidarka ingantacciya da biyayyarka ga Allah da manzonsa shine girmanka inna akramakum indallahi atiqakum shine Allah ta'ala ya ce faja'alnahu kuma muka sanya shi fi ƙararin a cikin matabbata makinun amintacciya shine cikin mahaifa a nan ya dinga girma yana burin ƙasa har ya kai lokacin haihuwa ba mu muka shirya wannan ba to Allah ta'ala ya ce ila qadarin zuwa ga gwargwadon lokaci ma'alumin sananne shine zuwa lokacin haihuwarsa wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahran hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain duk wannan zamanka a ciki wata tara ne zaka haura taran ne zaka sako kafin taran ne duk Allah ya riga ya san kadarin ma'lum lokacin da za a haifi kowa faqadarna Allah ya ce mu muke da ikon aikata haka fa ni'mal qadirun ma dalla da masu ikon yin haka laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahaman thumma ansha'nahu khalqan akhar khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ba wata halitta da Allah bai san halin da take ciki ba duk wani motsi da zaka yi Allah ya sani kai kirki ko kai tsiya duk ɗaya ne kai zaka wa kanka wa sirru qawlakum aw jaharu bihi qul aminu bihi aw la tu'minu ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا saboda haka Allah ta'ala ya ce faƙajarna mu muka gwargwada haka fa ni'mal qadirun ma dalla da masu gwargwadawa akwai faƙaddarna minat taqdir muka gwargwada tsawonsa da faɗinsa da baƙinsa da farinsa da kyansa da muninsa da addininsa da rashin addininsa wa katabu rizqihi wa ajalihi saqiyun aw sa'idun duk an gama wannan fa ni'mal qadir ma dalla da masu wannan aiki wailun to wanda bai da wannan ba Allah ya ce wailun bone ya tabbata yawma izin a wannan rana lil mukazzibina ga masu ƙaryata cewa ba Allah yake wannan aikin ba na'am ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce alam na ja'alil arda kifata shin ba mu sanya ƙasa wadatacciya ba a haya'an ga rayayyu wa amwatan da matattu ai ƙasa ta ishe ku rayayyu a samanta matattu a cikinta duk wanda ya mutu sai mu ɗauke shi daga cikin gidansa daga sitin room ɗinsa daga bedroom ɗinsa sai mu kai shi mai masa rami daidai tsawonsa daidai faɗinsa sai mu saka shi mu sa itace ko mu sa tukunya mu rufe kaga matattu suna da gurinsu rayayyu ma suna da gurinsu manyan gidajen nan da kake gani rayayyu ne can kuma can baya bakin can wajen tukwanen can can dan duhu duhun nan to nan kuma wajen ajiye matattu ne eh kaga can ba a damu da shi ba nan ake ta kai kakanni da iyaye hajiyoyi suna na akwanci alhazai suna na akwanci yan siyasa suna nan malamai suna nan shehinnai suna nan matasa duk suna nan kowa ya mutu sai mai bayan gari da shi a je a samu nan a saka shi gidansa kuma sai wani ya shiga matarsa kuma ya wata da kwana goma wani ya aure wani ma kafin ta gama idda ma wani ya fara mata kafin ta gama ta kaba wani ya fara mata test ina riko hajiya duniya kenan to Allah ya ce ƙasa ta ishe ku akwai gurin noma akwai gurin kiwo akwai gurin rayayyu akwai gurin matattu samanta rayayyu kasanta matattu to don haka ta ishe ku shine ma'anan kifata din ta ishe ku ku duka ba rigima waja'alna fiha rawasiya Allah ya ce muka sanya kafaffun duwatsu fiha a cikin ƙasa shamikhatun dogaye irin kilimanjaro din nan na Kenya wa asqainakum ma'an muka shayar da ku ruwa furatan mai daɗi a baki wanda ba zartsi shi da furat to Allah ya ce wailun wanda bai da wannan ba to bone ya tabbata yau ma izin a wannan rana lil mukazzibina ga masu ƙaryata abin da Allah ya ce na'am انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين
Allah ta'ala ce za a ce wa kafirai waɗanda suka ƙaryata tashin alkiyama bayan ƙiyamar ta tashi za a ce in tsaliku ku tafi ila ma kuntum bihi tukazzibuna zuwa ga abin da kuka kasance a duniya kuna ƙaryatawa na cewa babu ranar alkiyama ko ba za a tashe ku ba in tsaliku maza ku tafi ila zillin zuwa ga wata inuwa zi salatu shu'abin wacce take da yanki daban-daban har guda uku tana da ɓangarori uku la zalilin ba wai inuwa ce da za ka sha sanyi ba wala yuguni kuma baya tsare mutum minan lahab daga taratsatsin wuta daga harshen wuta can da ya ce wa zillin min yahmum inuwa ce amma turnukakken hayaki ne kawai ka shiga cikinsa to shine inuwar innaha ita wannan wuta tarmi tana yin jifa bishararin da taratsatsi tartsatsin in ka hango shi yana tsalle a sama kalkasar sai ka ɗauka gidaje ake ta wullawa sama irin katon gida mai 100 by 100 shi aka wulla sama haka zaka dinga ganin tartsatsin a sama to kaga in hawuta za ta yi tartsatsi da irin waɗannan manya-manyan gine-gine to ina ita kuma yaya girman ta yake taratsatsi ne fa kawai Allah ya siffanta ba wutan ba fa taratsatsanta shine kalqas mushabba da mushabbahun bihi da adatu tashbihi wajhu shabahi ko ma'rufun wa ma'lumun ladaika shine zaka ga girman gida girman kango girman wato abin nan kasar amma su taratsatsanta kamar girman wannan yake to wannan ya isa ya nuna maka abin tsoro ce wuta ka annahu kuma wannan sai ka ɗauka jimalatu wato raƙuma ne sufurin waɗanda suke baƙaƙe ko kuma masu cijajjen launi waɗanda suka yi wato kama da ruwan rawaya wailun bone ya tabbata yauma izin a wannan rana lil mukazzibina ga masu ƙaryata alƙiyama cewa ba za a tashi ba na'am هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى يتي هذا يوم لا ينطقون أولا رانا باس دا إيكون شوى أفر ولا يؤذن لهم هو بزا أي مس إذني با فيعتذرون بل ليس بعد حنزري حنزر ما بذاك كاو أكربابا ويل بوني يا تبت يوم إذن أولا رانا للمكذبين كما سقرية القيامة نعم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
Allah ta'ala ce haza yawmul fat yau wai yau shine ranar rabewa za a rabe wa mtazil yawma ayyuhal mujrimun kowa ya ware da alamarsa da aikinsa jama'anakum na tattaro ku wal awwalina da na farko Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la ri haza yawmul jam yau ranar haduwa ce fa in kana lakum kaidun in kuna da wani kaidi ko wata dabara fakiduni to ku mun in gani Allah ya fushi kenan in kun isa ku yi min abin da za ku yi Allah mun tuba wailun bone ya tabbata yauma izin a wannan rana lil mukazzibina ga masu ƙaryata alkiyama da manzannin Allah na'am إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين
Allah ta'ala ya dawo kan kuma nagari nagartattu yace innal muttaqina lalle wanda suka kiyaye Allah yace ayi suka yi yace a bari suka bari ya ba da labari suka gaskata yayi hukunci suka yarda fi zulalin waɗannan suna cikin inuwoyi wa uyunin da kuma marmaro na ruwa da ke gangaro musu mai faranta rai wa fawakiha da kayan marmari iri-iri mimma yashtahuna daga irin abin da suke sha'awa abin da kake sha'awa mangwara ne lemo ne ɗata ne irin wanda kake sha'awa za a kawo maka kulu bayan an aje za a ce ku ci kawai ba ba haraji ba biya ba jangali ba karewa kulu washrabu ku ci daga kayan marmari ku sha daga kayan sha hani'an cikin farin ciki da jin daɗi bima kuntum ta'malun wannan sakamakon aiki ne da kuka yi kuma Allah ya biya muku da rahama inna kazalika lalle haka nan najzil muhsinina muke sakawa masu kyautatawa wa hal jazaul ihsan illa al ihsan wanda ya kyautata shi ma cancanci a kyautata masa to wailun bone ya tabbata yawma idin a wannan rana lil mukazzibina ga masu ƙaryata cewa yan aljanna ba za su shiga aljanna ba ko babu aljanna na'am كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين can da Allah ya ce bima kuntum ta'malun wani ya iya cewa akwai hadisin Bukhari da yace ba wanda zai shiga aljanna sakamakon aikinsa aka ce ko kai ice sai in Allah ya lullube ni da rahamarsa to malamai suka ce wannan ana kiranta ba'ul muqabala akwai ba'ul sababiyya ba muqabalin aikin ka zaka shiga aljanna ba shi aikin biyayya ce kai shi kuma shiga aljannar rahmar Allah ce amma inda za a auna aikin ka kuma a auna shigarka aljanna to rana akwai rana da zaka fito domin aikin ka yana da iyaka aljanna ba ta da iyaka kagan aka ce gwargwadon aikin ka za a biya ka aikin na shekara nawa kai shikenan kayi aikin shekara goma to shiga aljanna kai shekara ɗari an maka ninki goma kenan kaga wata sa ce to fito an gama biyan ka aikin ka fito ashe kaga tunda aikin ka ba dindindin bane aka yi maka sakamako dindindin kai ka san ba aikin ka bane wannan rahama Allah ce da jin kansa Allah ya ji kanmu ya mana rahama to Allah ta'ala ya ce kulu ku ci wata matta'u ku ji daɗi ƙalilan ɗan kaɗan a nan duniya innakum mujrimuna ku miyagu ne su yan wuta su ci a duniya dan aljanna ba a wuta ba su da abinci sai zako saboda haka a duniya su ci wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'amu wan naru masawal zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al'amalu fa sawfa ya'lamun ba su su ci su sha su yi wargi su yi wasa su tambele za su zo su gamu da Allah wailun bone ya tabbata yawma idin a wannan rana ta alkiyama lil mukazzibina ga masu ƙaryata Allah ko ƙaryata sakon Allah na'am وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abin da ya sa aka ce musu ‘yan wuta, wa iza ƙila lahumurka'u in an ce ku zo ku yi ruku'u warka'u ma'ar raki'ina, ku zo ku yi ruku'u tare da masu ruku'u, wa ƙimus salata wa atuz zakata, la yarka'una ba sa yin ruku'u. To wanda baya ruku'u baya sallah, ai kaga ba zai shiga aljanna ba. Ma salaka kun fi saƙar, ƙalu lam naku minal musallin, ba ma sallah. wasu suka ce to ya ba umarce su da tauhidi ba ka umarce su da sallah aka ce ai dama sallah haɗe take da tauhidin wanda iya yadda da Allah shi yake yin sallar shi yasa munafikai Allah ya ce wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila kenan alamar munafiki anan biyu ce alama ta farko baya tashi cikin sallah da jin daɗi sannan na biyu baya ambatan Allah da yawa ashe yana ambaton Allah munafiki da yawa ne baye yana sallah amma ba da daɗin rai ba ashe ka yi sallah da daɗin rai kuma ka ambaci Allah da yawa alama imani ce saboda haka Allah ya ƙara mana imani da ambatonsa wailun bone ya tabbata yau izin a wannan rana lil mukazzibina ga masu ƙaryata alƙiyama ko masu ƙaryata labaran Allah mun ce tasdiqul akhbar duk labarin da Allah ya bayar gaskiya ne duk hukuncin da Allah ya adalci ne fabi ayi hadisin to Allah ya ce da wani labari ba'dahu bayan alqur'ani yu'minuna suke gaskatawa suke imani suke mika wuya ai ba wani hadisi ko ba wani labari bayan alqur'ani ko alqur'ani shine asali shi ma qur'ani shi kuma yace mu ba annabi dan haka annabi rayuwarsa qur'ani yace abu manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun saboda akwai masu kafa hujja da wannan su cewa ba hadisi ba bi ayi hadisin ba da bayan qur'ani da wani hadisi kuma zaka yadda kun gane abin da suke nufi da wani hadisi kenan wai ba hadisi bayan qur'ani kuma ina wani hadisi to da aka yi su ce da watsar da waɗannan littafan na hadisi bayan qur'ani ba hadisi ba bi ayi hadisin ba da hoyominun sai mu ce eh babu wani ku abu da zamu yadda da shi bayan qur'ani sai abin da qur'ani yace mu yadda da shi to qur'ani shi yace mana man yuti'ir rasula faqad ata Allah to ya zamu mu ba annabi sai mun karanta me yayi sai mun karanta me ya bari laqad kana lakum fi me ma'anan fi rasulillah fi rasulillah cikin rayuwar manzon Allah ciki da waje abun koyi ne uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa in tudi'uhu تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخبركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ذاك حديثا من زال صلى الله عليه وسلم أكون سكي بين قرآني أكون سكي فسر قرآني أكون سكي زوا da sababbin dokoki ma tunda Allah ya bada dama a ba annabin an ba annaba an bi shi to wannan duk mun yadda yana cikin abin da Allah ya aiko shi da shi sallallahu alaihi wasallama to abinda muka faɗa daidai Allah iba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana ayoyin da suka yi maganan ni'ima a cikin suratul mursalat Allah ya sa muna da rabo wanda suka yi maganan azaba Allah ya tsare mu wanda suka ce a yi Allah ya ba mu ikon yi wanda suka ce a bari Allah ya ba mu ikon bari Allah ya sa Qur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah kuma ya haskaka zuciyanmu da Alƙur'ani ya sa Alƙur'ani ya zamo hasken zuciyanmu ya zama gara basar ranmu ya kuma zama yayewa bakin cikinmu da damuwanmu tambaya malam don Allah ka yi nasiha ga masu aiki da keken nafif saboda wasu su sun fara ɗaukan giya a mashin ɗinsu mai yiwa jahilci ne to gaskiya kam ya kamata duk mai sana'a ya san ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan in kana haya ba komai za ka ɗauka ba sai ka ga kayan sun maka sun dace da aƙidaka da addininka sai ka ɗauka so da haka kakka sake ɗauko kayan laifi ko kayan ƙwaya mai bugarwa ko kayan giya ko wani abu da ka san laifi ne ga dokar ƙasa ko laifi ne ga dokar Allah to ka kiyaye kakka ɗauko a mashin ɗinka domin ta ƙure wannan gudu zai ibaka da kayan wannan yace na yi bakance ba zan yi aure ba sai na haddace alkur'ani to gashi lokaci ya fara ja kuma ban haddace ba ko bukatan aure ya fara jamu na ina mafita to kai wa ya sa ka me ya kai ka wa ya ce ma ka sharɗanta wa kanka abin da ba za ka iya cikawa ba yanzu gashi kayi bakance sai ka haddace qur'ani kuma gashi har yanzu baka haddace ba kuma gashi kana son amarya yanzu ya za a kenan to an ce idan mutum ya bakance ya kasa cikawa abin da zai yi shine sai ya kafara rantsuwa kafara rantsuwa shine yanzu ka je ka samu mutane goma ka ciyar da su abinci lafiyayye da nama da mai ko ka ɗinka musu zulumbuwar riga da hula da takalmi su goma ko kuma kai in ba za ka iya wannan ba tunda ba baiwa yanzu kai azumin kwana uku ko a jere ko a rarrabe sai ka je kai aurenka sai ka istighfari gaba ka saki malam don Allah ka maimaita mana addu'ar da ake faɗa a ƙarshen suratul qiyama subhanaka fabala subhanaka fabala malam ko zan iya shiga itikafi in fito kafin ƙarshen ramadan iya kwanakin da ka ɗiba mafi ƙarancinsa kwana ɗaya a mazhabin mu ta malik daga nan zuwa kwana goma za ka iya ɗiban uku hudu biyar kwana biyar kwana uku kwana hudu kwana goma dai shine cikakken full itikafi amma ka iya yin wasu kwanaki ka fita in ba za ka iya kaiwa ƙarshen ba malam ko jikina zai iya jikana zai iya auren yar ƙanwata jikan ka ya auri yar ƙanwarka me alaƙa su kenan da yar ƙanwata ta zama kenan kamar amma take a gare shi kenan ko ai ba zai aure 'yan ma'ammarsa ba tun da kanwar kakanka ai ta zamo kenan baba ga babarka ko ai kaga ba zai aure ta ba sai dai yarta ita din ba za ka auri kanwar babanka ko kanwar babarka ba amma za ka iya auren yar kanwar babanka ko yar kanwar babarka ko yar babanka ko yar yar wan babanka wanda suke uwa ɗaya da babanka ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya wannan duk za ka iya auren su amma wacce take uwa ga babarka tunda ita ce yar kanwar baban naka ko tunda kanwar babanka ta zamo kenan kanwar kakanka ta zamo kenan yar bina ɗinka kenan ko yar uwan mahaifiyarka kenan haka dai muka fahimta da yake lissafin ya zo a rikici amma na je zan nutsu in ga dai abin yake malam ce kuma nan ko zan iya mallakar kwarkwara in zai yi ta yaya to ni ma ban ga inda kwarkwara take ba kai yanzu ana magana aure ina ake magana kwarkwara kuma ka yi hudu ne kake son ka kara da kwarkwara a kara makalla ga yan mata nan a cikin gari suna ta addu'a Allah ya ba su maza na gari ka tsaya kana wani neman kwarkwara da Allah ba wannan magana dan uwa malam dan Allah ka gaya min farillan azumi guda shida farillan azumi farillar azumi menene farillar azumi ina san ma farillar azumi menene farilla azumi ban gane tambayar ba abubuwan da suke karya azumi ko abubuwan da suke tabbatar da azumi ko abubuwan da suke bata azumi ko mustahabban azumi ko sunnonin azumi ko rukunan azumi malam ni ne ba ni da lafiya a cikin wannan wata har aka sa min ruwan girif yaya matsayin azumi na to wasu malamai suna ga idan dai ba wai ya shafi magani ne na abinci ba idan wani abu ne da zai baka lafiyar ci ko ya ƙara maka ƙwaƙwarin kamar kaci to wannan azumi ya ɓaci domin sun ce almugazziya al'ibirin mugazziya wannan tana karya azumi amma idan ba ƙarfin ci zai baka ba wataƙila su ma kai ake so a farfado da kai ko wani naƙasi ka samu na wani abu ake so a baka shi wanda kuma ba zai baka irin wancan yanayin ba don akwai wanda naga ana zuba kamar abinci abinci a ciki abin da zai zame maka kamar ka ci abinci to kaga wannan azumin ka ya kare in rashin lafiya ce sai ka sake azumin kwaya ɗayan da aka yi maka ranar sai ka karya shi in ya so sai ka yi azumi tsaya bayan sallah to Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka buhun gero ɗaya daga nurul huda international academy ko kayan wankewa da gyaran gashi daga wata bayarwa Allah ta ce a wanke wa marayu kansu ba dama to Allah saka da alheri kuɗi dubu goma daga hajiya jamila muhammad na shekara ɗaya da shadda goma ya rubuta kuɗi dubu goma sha biyu kenan nan goma ka rubuta kuɗi dubu goma sha biyu daga hajiya jamila muhammad ta ce na shekara ɗaya mai ma'anar na shekara ɗaya ta biya dubu ɗaya ta kenan na shekara ɗaya a asusun marayu da shadda yadi hamsin da atamfa yadi goma a yi wa marayu ɗinki to allah ya saka miki da alheri hajiya jamila ya biya miki bukatunki na alheri ke da mijinki da sauran 'ya'yanki da iyalinki kuɗi dubu uku daga wani bawan allah ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a dubu ɗaya daga wata bayarwa Allah ita ma a sa asusun marayu ita ma a mata addu'a Allah shiryar da yaranta Allah shiryar da su ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya buɗa masa harkokinsa ɗari biyar daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a ɗari hudu daga assembly of the muslim youth a yi musu addu'a Allah ya daidaita tsakaninsu a kuɗi dubu goma sha biyar daga hajiya salamatu a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah biya mata bukatunta a tamfa guda biyar yadi ashirin daga wasu mata daga tudun wada a yi musu addu'a akan biyan bukatunsu a tamfa turmi biyar shadda yaji goma sha biyar a bawa marayu a yi musu addu'a Allah ya biya Allah ya ba shi lafiya kuɗi dubu ɗaya ƙur'ani ƙwaya biyu shadda guda biyar da les guda ɗaya fi sabilillah a ba marayu a yi masa addu'a shadda yaji goma sha biyar da dabino kwano ɗaya daga wani ɗan uwa Allah biya masa bukatunsa kuɗi dubu biyu yaji goma a tamfa turmi ɗaya shi ma daga wani bawan Allah kayan sawa daban-daban daga wasu bayan Allah a yi musu addu'a Allah biya musu bukatunsu kayan shafe-shafe daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa a tamfa turmi ɗaya daga wani ɗan uwa yana buƙatar addu'a Allah ya sa ya ci jarabawa alkur'ani ɗaya daga wata 'yar uwa a mata addu'a Allah ya biya mata Allah ya bata zaman lafiya da mijinta dabino leda biyu yace Allah ya shirya masa da ɗansa kuɗi dubu ɗaya a yi wa mahaifiyarta addu'a Allah ya jikanta kuɗi dubu ɗaya daga wata 'yar uwa ita ma a mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta ɗari biyar daga wani ɗan uwa Allah ya kai ladan ga mahaifansa ɗari biyar yace Allah ya bani gida na kaina ya raba ni ya yi wa yara na albarka to Allah ka amsa duk waɗannan bukatu muna tawassali da sunayen Allah da sufofinsa waɗanda an roke shi da su yake amsawa an kira shi yake ji kuma an nemi bukata yake biya Allah ya biya dukkan bukatun nan na alheri duk wanda suka turo da gudunmawa zuwa ga marayu da sababbin musulunta da sauran waɗanda wannan kwamiti yake taimaka musu ba dare ba rana muna fata Allah ya mai musu da alkhairi wanda suke da niyyar su taimaka ma ba su da hali to Allah ya buɗe musu ya ba su halin Allah kuma ya ba mu ƙarfin taimaka addinin musulunci kuma ya karɓi aikin mu Allah ya ba mu ikon taimaka addinin musulunci kuma ya karɓi ayyukan mu waɗanda ake yanta su a cikin wannan wata Allah ya sa muna da rabo a ciki fitintunu da rigingimu da tashin hankali suke faruwa ko ina a duniya Allah ya tsare musulunci da musulmi yahudawa da suke lugudan wuta a kan falasina allah mayar da abin kansu allah ya tsare dukkan musulmi baki daya ko ina a duniya allah ya zonar da mu lafiya ya zonar da kasar mu lafiya ya kawo mana da bala'o'i da tashin hankali da masifu iri-iri ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai ya taimakawa masu taimakon addini na fili da na ɓoye na ciki da na waje اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك